دليلا به حدث شك به فبان نفيا أو حدث فلا عليه كالتفات وقل عمدا والاستدبار الشوه مقبل مقبل وصحة فارق أو محرما ناظر أو لابسه وأسمه وغالب باللفظ من غير القرآن فجد بعديا كما منه وكان زين لفظا أو بمعنى أفسد وزون آت حق ماء سجد ونومه السجيل مفل وزاد عنينا لله بوجه فمغتفى كزتن حنه لغور والكلا فيه للإبهام وليس مبدلا وسرحلا لحاجة ومن يشف قراءة وفاتحا ما إن سجف ترك الآية وبعدها قرا وليركئن كلاهما تعذرا وكره لن ينزل فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقفا وتارك الآية منها سجدا أول وفوق الآيتين أفسدا كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام وفتحه على الإمام وفتحه على الإمام الهاني مكروه إلا إلا فتح منتزه أعطى المعنى فهذا المغتفى ذات من تفكر دليلا ومن تفكر wanda ya tunani kalilan ɗan kaɗan ya tunani ɗan kaɗan fi hadas game da kai yana sallah sai tunani a kugare cewa an ya kuma yana da alwala amma tunanin nan ba daɗewa yana yi ba yana yi don nan sai ya dawo ya tuna ai yana da alwala cewa lalle lalle ai yana da alwala to wannan ba komai a kansa shine fala alaihi wato fala shai a alaihi nan an shafe sunan ita lani akan shafe sunan la kamar yadda ake shafe labarinta shafe labarin ya cewa ko inda yake ya zo a qur'ani ko dan da ne alfiya yake faɗa ya mai alfiya ya faɗi wannan magana dan malik ya faɗi wannan magana ya dan malik ya faɗi cewa akan shafe labarin la idan an sani kowa mai fahida ya faɗa. Shi da Malik ya yake, suwa yana sunan da Malik da alfiya, da ya da yake alfiya. Man shi da ya soke da ya soko. Ai, an soke tuni kan ya soko. Wajen hadisi al-babu ko iskadu al-habar, izin muladu ba su kudi hizahar. وزاد إذا المال إسكان الحمل إذا المراد مع سكونه زهر شيكو سيوجي يا فدا shi suyuti ya ya faɗa a cikin farida ya ce wa menene wani dalilin ko wani dalilin شاء أنف الهبل ومن يجزه مطلقا لا تنسري ومن يجزه مطلقا لا تنسري كو دليل جاء أنف الهبل ومن يجزه مطلقا لا تنسري فبعنا نفسه ya bayyana cewa ba shi da kansa an tafakkara fi hadasi ko ya tunani a cikin ko akwai najasa yana sallah sai kuma ya tunani ya karsu gare shi ai ya ko tsarin sa ma ba najasa amma kuma janna nan da gaggawa sai ya tuna ai ba najasa ai da wanda yake dauka ba ne ai wancan ba shi ya tube shi ya sa wani to fala alaihi to wannan ba komai a kansa sallarsa ba ta inganta ba sallarsa ba ta ba ba sallarsa ba ta ba ba karanta fatir kamar waiwaye a sallah yadda shi ma don ɓata sallah wakuli amda cin waiwayin idan da gangan ne ni waiwayar wanda yana sallah ya waiwaye da gangan to wannan karahiya ne walittir bayan idan ko ya kai jallin ya juya wa alƙibla baya garin waiwai to wannan sharu mubili mummunan mai ɓata sallah ne sallar ta sannan ta ɓaci gaba ɗaya in ya zama ya juya wa alƙibla baya garin waiwai ta yi gaba ɗaya kuma ba sallah wata hatin saraka sallah na inganta idan yana cin sallah ya yi sata yana cin sallah ya yi sata to ya aikata haram amma dai wannan bai hukunta bacin sallarsa ba yadda mai kauka misali yake faɗa cewa shi hani yakan zo amma ya zama bai kore inganci ba idan ya zama jihar ta diddiga ko ya ne kauka misali shi kuma ya kawo wannan maganar sharif bai zo ko yani yani ko kan kadi radi ya kawo wannan wajen amma lafi amma lafi jihatuhu ta'addada mislu salati mislu salatin fi makani mibtada fa innaha tasuhu inda al-akthari wa la thawaba indahum fil azhari idan ya zamo umarnin ga ta inda ya kullu hannun kuma ga ta inda ya kullu shi wannan hani daga sata ai koyaushe ba sai dai mutum yana sallah ba sallah kuma yin umarni ne da ita a wakacinta shi yasa hanin da umarnin a nan sun saba to irin wannan za a ce sallah ta inganta a wajen mafi yawan malamai illa iyaka da aka ce sallah ta inganta ba fa bai fada ladan sallah ma'ana ingancinta shine cewa ba to ba za a ce sai ya yi ba sai ya sace ba amma dai ladan da ake samu na sallah kan ya wuce shi wala sawaba indahum fil azhari wa qila la tasuhu lakin hasala suqutahu wal hanbali la wala to eh su wannan ai gaba da irin wannan baje suke da cewa ai ya rafka da ni daga Allah ai mutumin da ya rafka da daga Allah wata ibada ce ba da ba za ta samu daga gare shi ai ba ibada ba ce to au muharrar ma nazara ko yana cikin sallah ya duba abin da yake haram ya kallo ga abin da yake haram to amma wato kowane irin abin haramun kuwa ya kalla yana sallah to sai sallah ta inganta amma dai ya aikata sabu akwai masu cewa a masaba cewa kai ko da al'aurar sai duba yana sallah to sallah ta bata ɓaci ba ko ya duba al'aurar shi mata imaminsa amma abin da ya fi shura shine zance malam su nuna anan na cewa wanda yana sallah ya ga al'aurarsa to sallarsa ta ɓaci wanda yana sallah ya ga al'aurar limaminsa to shi ba dai sallarsa ta ɓaci don a masabar ba malike shi ne zancen su nuna aula bisa go ko sa haramin ya sallah da me mu ka sarfo ya faɗi wannan eh ba ka tare so ba a wani rari kake ta rage adadin sujada na tilawa ne. Eh? Wanda hakin a baya ne a babin sharuɗan sallah cewa sutur ce al'aura. Sharadi ne a ingancin sallah ko yake cewa kaka. A to, kafin ya faɗa, haka ne. Da farko sai ce kaka. wa'asa wata haɗin labisa hariran sallarsa ya yi sabo amma sallarsa ba za a ce ta ɓaci ba in ya sa alhariri ya sallah da shi au nazara muharraman ko au nazara muharraman wa asima amma ya yi sabo ya yi sabo wa zalibin billarzi in gani kura wannan na cikin karatun qur'ani sai kuskure ya kawo lafazin da yake gaba ɗaya ba cikin qur'ani ba ba cikin qur'ani yake ba a maimakon lafazin qur'ani sai ya kawo wani lafazi daban wanda ba ma a qur'ani yake ba a wajen sujada ba adiyya to inda da mantuwa ne ko da rashin sani ya to sai sujada ba adiyya amma idan da gangan ko da harafi ne ɗaya ya kawo ya musanya na ƙur'ani da shi to sallar ta ɓaci kamar minhu kamar yanda inda ya kuskure a cikin ƙur'anin wa ka gayyana lazar ya zama a kuskuren nasa ya sauya lafazi ya sauya lafazi kamar misali da zai ce na abudu sai ya ce na abadu na abadu wannan sai a ce sai sujada ba a ji amma inda yake sauyawar tasa tana da mafita kamar akwai kira'a a kan haka to malamai da yawa ce ba sai sujada ba kamar misali inda zai ce alhamdulillah sai ce alhamdulillah za ku kira haka ko itibari cewa itiba'in dardin galamin la'li ya zama alhamdulillah wanda tsari ne na larabawa haka in kamar haka ne wannan ba sai ya yi sujjada ba ko da shazza ce kenan illa iyaka asali haramun ne yin kira'a da wadda take shazza ko ce bai halatta a kira'a da wadda take shazza ba amma dai kamar wannan tunda tana da mafita ba wasu malaman suka ce ai ba komai auli ma'anan afsada ko ya ɓata ma'ana ko jirkita lafazin qur'anin da ya zama ya ɓata ma'ana kamar yadda zai ce iyaka na hudu sai ya ce iyaka ya ba da shadda ba mai kenan da Allah a iyaka to iya iyaka iyaka na abudu a lokacin iyaka iyaka me iya ya ce a ra'ayi ke tarfa سكتوا إيات الشمس إلا لسامه أسف ولم تكمد عليه باسمه إن جي ترفع مؤلق السكو هاي جي مؤلق الترفع سكتوا إيات الشمس إياك إياك ne iyaku rana ko hasken rana in kace iyaka dan ka ce ranarka eh iyaka na abudu abu iyazu la afadu mun magana ranar ka muke bautawa haka ne na ai an faɗi mummunan magana to wa zuru asif wanda ya gingadi yana sallah haffa idan zama gingadin kansa sauka ne ma in sajada ba a bukatar sa da sai yayi sajada wannan in za a dace in asali ma sajada ba sai yayi sajada ba to za ka gara inda ita in iri nawa ce in da wace da wace daga sakila inna ina misalin ta a ƙur'ani to in kullum ta akwai kuma shari'a to amma kace in kullum lama lama ko lamma kasar tana ihtimali biyu wanda ɗaya ihtimalin shi ne zai ba da dama a ce lama ɗayan lamma al in tana muhaffafan ne za a ce lama sai zuka wannan wannan fa suratu tariki in kullu nafsin ya kake karantawa to wanda take nafiya kenan ko wajen kuma da take mahaifafa sai a ce lama in kullun lama lai wakiyan wa in kullan a kira a mu mako wa in kullan lama lai wakiyan na hum rabbuka a amalahum to wace ce ta biyu shardiya ta uku fa nafiya ta hudu fa za'ida za'ida irin wannan ta nan kenan ko da wata wannan ko ita za a idan akwai ta a ƙur'ani to a ina take ai da nan take mawun illa ya rasuna ya ce ta ita ma wa in wajen na wakan in wajen na ko wannan in muhaffafa ce in mace gashi fi'ili na fi'ili ya ji ta muhaffafa ce wannan innahu lamarin da sa'alu wanda za a sanar da fasiki mafi yawansu mun same su kangararru ina lafiyar za'idan za'idan ina misalin za'idan mashin a ƙur'ani da shi ne kamalin ya kawo za'idan ko faɗin yaƙi wa rajil fatali la hairi ma in ra'aitahu ala sunni hairan la yazalu yazidu ko faɗin wani da yake yurajil mahutu ma illa yarahu ko faɗin wani mani guda na tama'in an tumu zahabun wala sarifin ko fadin to ina misalin da a ƙur'ani to ina misalin a hadisi ma a yau shari'a ce allazi in ta masaktin bihi lam tadillu ran ce allazi in ta masaktin bihi shari'a ce ta zama ta sharadinta sunan suna mausuli ta yi ta zama shardiya inda sharadi ma habarin ne ake mota kirin lijin latin zaɓi habar ko a haji yake wa a'idin ka distakar au halakin anhu lazillati ko yani wanda ya kawo da azumin ko mai kafiya shi yasa bayan ka tabbatar jiki yanzu wannan sharfiya ce wai wa in minkum ma minkum ahadin illa wariduha lafiya ce yani manzo wata bayan iran ya faɗi wannan matsala akwai wani magani ne da muka yi a nan ko duk da fa bai ce kai bai ce tamanin ba na dan yi saukin rikewa ya aka ce a cikinsa ko ba a yi ba akwai wani bai ce kai bai ce tamanin ba ma muka nuna wajen da aka haka ma'in sajada wannan gengedi sassauka a sallah ba a bukatar sai ya yi sujjada sallarsa tana nan ingantacciya wannan mustaqilu mubtil barci wanda yake mai nauyi kuwa wannan ya bata sallah barci wanda yake mai nauyi ya bata sallah wani malami na malaka ya ce amma ko da aka ce ya bata sallah ba za a ce ya warware alwala ba idan a tsaye matuƙar dai ba a ga ya faɗi ba saboda wato alama nauyin bai kai matsayin da za a iya cewa har zai warware alwala ba tunda dai na iya tsayuwa ai alama nauyin bai kai yadda za a ce ya warware alwala ba kenan wajen amina nisan lalle ne kaɗan nishi ba daidai da kana sallah kana nishi wannan zai fili ne wanda ga amrinsa ga murari'insa ba amma da wuya ka ji barinsa ko shi yasa na yi su tassarin su ne akwai murari'insa ko a ƙur'ani ko ina misalin wanda muna ra'awo da kuma wanda rafa ala laka da kuma illa ta zangare gare shi ba haka ne za ta ga Allah na rinna sai fi dinna da gyara da wani kuma ya an faɗe shi wani da an faɗe shi in na ka inda zama shi ma haka ne sai wanne kuma na da wani fara shi ma haka ne daga wannan ne sai wanne na ba ban shi ko ba shi irin da guri nawa ya zo murarikin sa Qur'ani ga kuma amrin sa ko zalmi murarikin ne shi Qur'ani eh wa zalmi wal mukazzibina wal ni'amati akwai zalmi wal halakat wahida zalmi yahuru akwai zalmi ya da hadisi sanan tabijuhum min haythu la lamun wa umli lahum a tsoron larashi akwai wato wazarun lazina yulhiduna a wai ya zaru a zaruni fa babu sai dai burari in kenan an ku wazarun lazina ai amrin ne shi ba ko kulillah summa zarhum bi amrihim yal'abun suratul an'am ne wannan ba al'arafa bace ويذكر آل حتى قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون أتكن سورة الأعراف نيكو تسير النس سورة الأعراف زر يزرو تزرو يزرون تزر لا تزر إنك إن تزرهم shi dai wazara fi'ili ne wanda murari insa da amrinsa aka ji amma marin ba a ji ba kamar nishi inna liwajin sai fa in ciwo ne ciwo ne yasa kike nishi fa muku tafas to wa illa liwajin sai ko dan ciwo fa muku tafas wannan an yafe ma dan kayan nishin wato ba sujada kuma ba a bukata a yi sujada ka zata na hannu haka nan gyaran murya lururin don tuntuwa idan ya zama larura ce ta sa aka gyaran murya to shi ma wannan ba komai a ciki bari ma wasu malaman suke cewa ya sanar ma gyaran murya yake zamowa wajibi idan murya ta shaƙi ya zama ba zai iya kira a yadda ya dace ba sai ya gyara murya sai ya gyara murya to a sanin ya gyara murya wajiba ce wajiba ce zan iya karatun daidai to wal kila fihi an ki kila wannan matsari ne na kalahu ya kalihi kila kila hele a kila din nan ina ila fi'alu fi'alu ne ai fi'alu shi yasa mazari ne na fa'ala ya fi'ilu kalahu ya kalihi kila ina ne la bai tula fa'ala ya faɗi cewa fi'alu ya kan zo a matsayin mazari fi'alu ولل مسادر أوزان أبينها فلزل فيه ما أوديه منتحلة فأمر وفعل وفعل أو بشاء مول نسم أو الألتل مغسول متصلة فأعلان فعلان ونهر غيره هدى ونهر جلى غيره هدى وصلاه ثم زد menene karshen sai wai alhaji ya je kawo wajen mutum in mai lafiya tuna fa'ali alhaji ya kawo gaskiya wajen rera kamar riran ne kalla rariya ya za riran allahu ya kalihi kila wani a wannan kalla a ya kallahu wannan ko kalla ya kalli ai gaba ɗaya tafiyar su ba ɗaya ba wancan sahihin yau wancan daga ma a tala'a ne shi wa rasa ma watsali ko daga a tala'a ne yi kule'u a tala'a yi kule'u ai da bambanci da yawa wancan da yake aini daga kala'a ne wanda yake halkiyul nani wannan ku naki ce ne tulafi ne naki ce jabin ifani an irin gyara murya don fahimtarwa don ka fahimtar a gyara murya don kana so ka fahimtar da wani wani abu ana sallah to wannan da lafiya ne kamar wani ya zo yana magana bai san shi sallah yake ba to ya gyara murya don ya nuna masa sallah yake to wannan karahiya ne walaita mutila amma gyara murya nan don fahimtar ba za a ce ya ɓata sallah ba ba za a ce ya ɓata sallah ba wata halar ko wata da ilan wata sai ilan ka ce subhanallahi li hajati inda wata bukata kana sallah wani abu ya faru yanzu ba za a gane ba daga gare ka to sai ka ce subhanallahi wato subhana fa'alala wannan fa'alala ce wadda aka dauko ta daga kalamu cikakke dan a hikaya ya ce murusadi ya faɗi wannan alaja ya mai murusadi ya faɗi wannan mai murusadi ya kawo irin wannan narko fa'alala daga magana cikakkiya dan hikaya kamar basmala bi ma'ana ƙalin bismillahi da kan basmalan laila da za ta laƙiƙuha fa ya haddaza zaka alhabibul mubassmilu سبحان قال سبحان الله جعفر قال جعلت فداك دم عزا قال دام جزك to shi ne murusabiya ya faɗi wa'annan kuma ta murusabi ko ba ta da shi eh eh da yin murusabi to wasabihi lam lihajati wa mana cin kiratan wannan na cin karatu sai ya kasa gaba wa faji amma in ya in sake ya kasa samun wanda zai faɗa masa gaba a wajen ma wanda zai iya tsara ta faɗa masa gaba wannan in din ma ka bata da zuke za'ida ce da rasa za'aika sai ka ne wannan ayar wa ba da hakala sai kesare ayar ya kai da gaba wannan ka in kula mu ma ta'azzara idan ma gaban ta gagara to ya kyale karatun ya ruku uku wanda ya sami shi kenan wanda ya sami shi kenan wa kuhu nan yanzu da sai ha musafa kada ayi ayi mutum yana sallah ya ce zai ta qur'ani ya duba don ya karanta da yanzu ya sallah ta farilla ce ko ta nafila na ta na tsakiya ba tun farko ya ɗauka ba وقوه لن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتاتي sai kawai idan a fatiha ne ya kasa kaiwa in wazafa ya kasa yin gaba to wannan dole ko qur'ani ne zai dauka ya dauka don ya ƙara sata domin kuwa fatiha sallah ba ta yi wa sai da ita kuma aka ce to kamar a irin nan fa idan ya zamo in a tsayen ne ba zai iya karantawa ba ya ɗau ƙur'ani to ba zai karanta a tsayen ba ya karanta ba a tsayen ba zai yi ba amma a zaune zai aka ce to an tsaye wajen karatun fatiha ba ta kai kamar karatun ita kanta fatiha ba bai yi wannan karatun fatiha ai an faranta ta ne don ita fatiha shi yasa tana da wata a tsaye ba amma za ta yi a zaune sai ya ƙara karantawar a zaune ya rike Qur'anin sai karanta a zuni in ya gama kafin ya ruku sai ya miƙe tsaye sai ya rukun daga tsayuwa sai ya rukun daga tsayuwa shikenan ya ya za kamawa ta ko kamawa ta yasa sai ya yi haka kuma ba za a ce akwai wata sujjada a kansa ba domin kamar hukuncin wanda ya gajiya ne daga tsayuwa kamar wanda ya gajiya ne daga tsayuwa duk da cewa zai iya tsayuwa to amma da wani ana yin karatun fatiha ne a ciki an shar'anta tsayuwan ne an faranta tsayuwan ne don karatun fatiha to tun da za ka yi karanta fatiha daga tsaye ba ya zauna ya karanta fatiha in ya zo na gama karatun fatiha sai a miƙe kuma a zo da ruku wa tarikul ayati wanda ya bar aya yana mai sallah shi kaɗai ko liman min hada da fatiha ya bar aya da mantuwa sajadtan sai sujada kamar haka ma idan aya biyu ce shi ma sai sujada ba a ya mance ketare aya biyu a fatiha to sai sujada ba a wa faukan aya ta yi wanda ya bar aya ce da aya biyu kuwa a fatiha ko da da mantuwa ne to abtada sallarsa ta bashi a matuƙar dai ya wuce matsayin da zai iya komawa ya gyara amma idan yana matsayin da zai iya komawa ya gyara to sai koma ya gyara din kamar da salatu wal imani kamar inda yake mai sallah ya buɗe ga wani daban ba limamin kaɗan yana sallah ga wani kusa da shi yana sallah sai ji shi wani na kusa da shi din ya kasa faɗar gaba a karatunsa sai ya faɗa masa to sallarsa shi ta ɓaci shi ya ɓata sallarsa to wannan shi ne abin da ɗan kasin yake kan amma ibn habibin ya ce ba a ba sallah ba ta ɓaci ba ya yi dai ba daidai ba amma sallah ba ta ɓaci ba wa fatuhu ala imamin hali ya buɗe duka liman wanda yake mai kiyayewa makaruhu karahiya ne in ba a fatiha ba sai ana sallah kana bayan liman kawai da liman ya tsaya ka ce za ka yi kyau ka faɗa masa gaba karabiya ne ba haka aka so ba shi ya za su da yayin da ake yi ana yi kuskure ne saboda wani lokacin ma sai ka ji masu faɗan gaban har sun yi yawa sun haura iyaka ko zaƙewa ya samu zaƙewa a ciki to gaba ɗaya su aka za karahiya ne illa sai ta inda in lifashin kaza limamin ya nuna yana sauraron a yi masa buɗa amma ba shi ne nuna cewa yana son a yi masa bodi ba to ka jane shi tayi zai dawo ya tuno ko zai koma ya ɗauko karatunsa daidai ya kai kuma to me naka na cewa sai ka bude kai masa bodi in dai a tura ne a hafsarar ma'ana ko ko ya zama a ya fata ma'ana limami ne mantuwa mantuwa da ta jawo ya zama ya fata ma'ana ina misali kamar yana cikin sallah a cikin suratul hudin ne ko fara ta sabon ne kun fi ya haya domin ya farko da yake bayan su ya farko ya yake cikin suratul hudin fara ta sabon ne sun ja halidin haka ban karna ne ko an gana labarai na cikin rabihi wani lu shahadun min wani kabla yi kitabu musa na mai da rahama wani ya tsaye wani yana fi wa mai ya furu bihi min al'azari fannahu mawu'idu fala ta kufi min asimin inda wala kun nada fi wala gida ta da su la'imin wa wani nazgamu ya yake wa wani nazgamu وماتا لهم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يسجون السبع وما كانوا يرسلون اولئك الذين to a ce ba a wajen bane ke nan ina ne bayan an ce kogora da tasabun ma hun da talibu a suratul la'alati ne inda ayat ta farko ta da daga faula ta sabun ne kun fiya halidu wattazaba ko wallazina amanu an nusalati ulaika ashabul janna eh eh to ya farko ayat ce to anan ne ko wannan abin da tsala ce هم حدثوا وجزانا ما في السور من جل تجري من كاتب لها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا تشوفوا لي ذكرته يا فتاة ولا شوف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسوع الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكاد سجبا وكذا أنا أيام أتى معنا أقول saboda kamar ya ce su wa'incan da aka faɗa su ne yan wuta sannan kuma ya kawo ce su ma wanda suka yi imani suka yi aiki kyakkyawa ta yi kenan wato kamar waccan makoma ce tunda ba a faɗi tasin ba ta yi da magana ko ta larabci irin wannan in ta zo ba a faɗi na gaban ba an san wato na gaban ma kenan tafiyar su ɗaya da na baya yanzu abin ya zama ya bata bayana to irin nan ne to kai ma mu lalle ne ka gaggawa kai masa gobe yawa a kowane hali saboda cewa in aka bi magana haka abu ya ɓaci ya za ba za a so ya fatin ba to ko kamar misali yau yau cikin wata tsura da sunan kafir nan maka yanka kafir masa wanda ka Allah ladina kafaru annahum أصحاب النار الذين يؤمنون بالأرش ومن حوله وشي ما درس عنا لا يأخذ وجه الذين يؤمنون بالأرش ومن حوله سيشلوا da kira ɗauka ce nan wannan allazi na yi zuna rasha kamar fasara allazi na kafaru ce shi ma ma'ana ta baci yayin da nan dole kai ma muka ji dayi za ka gode don kare zama an yi ɓanna ko kuma a ƙarshen wata suna ce yudhulu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أجلا قد زي سورة الإنسان كم فإن أخذ أي سورة كافرة بتي والظالم في نفسه وشي ما كاقا إن أكبري هكا عما جنا كاباج يقول وإن كافرة بتي والظالم في نفسه أنا هذا أكبري dole da gyara a wajen to irin nan dole a yi gaggawa a yi bude to fa hazal mugtafa irin wannan shine wanda yake an yafi da da sunan tafakkara talatin cikin ya ɗin lokaci ko? A shi ba wannan ake nufi ba. Yana cikin sai ya kawo wani lafazin daban wanda shi gaba ɗaya ma ba ƙur'ani ba ne. Kamar misali, inda za a ce yau mai hukumun nasu to shi sai man ce yau mai kifin nasu wa kafa kaga ta zo da ma'anar kama amma dai a nan ba ba haka take a qur'ani ba ya hukumun nasu yau wato shine misalin sa haka eh eh a wannan ya koma a ba kome yawa wannan ya koma a ba kome abu ne wanda yake ya zo masa galabatan ko yawa ai ko wannan din ma ai cewa aka yi akwai wurin da yake zai iya saboda a ce a yi sujada akwai inda ba zai saboda a ce a yi sujada ba Ah. in karatun sura ne idan ya bata rana shi ne yake ake bukatar ya gyara amma in ba haka ba ba za a ce sai ya ci gyara ba a ba saboda ita sura ko da aya ɗaya karanta ai ka ga ya je abin da yake sunna yawa abin da yake dare akan aya shi ne wanda wannan ba sunna ba ne kai karshen sura mustahabi ne a matsalar malikawa ko to eh to cewa magana da kamar ibn haribin ya faɗa kenan ita amma ba ita ce mashura a masar ya ko cewa aka yi ko shi ana ba da fatuwa da mashuri ne ko raji yawa ana ba da fatuwa da mashuri ne ko raji yawa idan a matsayin cewa aka ana ba da fatuwa da mashuri ko da raji yanzu za ka ce mutum ya ɗauka ya daidai an ba da fatuwa ba da mashuri ba ke nan ko ya zo an ba da fatuwa ba da mashuri ba ke nan ko abin da aka ce kuma ba ba daidai ba ne ko wannan ina za ta fi ya za ku tarihin بسم الله الرحمن